نعم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب ما جاء في دفن الميت مم.
حدثني يحيى عن مالك مم.
أنه بلغه مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين مم.
ودفن يوم يوم الثلاثاء مم.
وصلى الناس عليه أخذاذا مم.
لا يؤمهم أحدا أحد يوه.
فقال ناس يدفن عند المنبر وقال آخرون يدفن بالبقيع مم.
فجاء أبو بكر الصديق مم.
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مم.
ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه مم.
فغفر له فيه فلما كان عند غسله مم.
أرادوا نز- نزع قميصه مم.
فسمعوا صوتا يقول مم.
لا تنزعوا القميص مم.
فلم ينزع القميص وغسل وهو فلم ينزع فلم فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم نعم باب ما جاء في دفن الميت wannan babe yana bayani dangane da abin da ya zo shi daga wajen sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na athar game da abin da ya shafi binnewa mamaci idan mutum ya rasu wato binne shi da za a yi ya ya kamata a binne shi malam ubaidullahi ya ce haddasani ya haya an malikin malam ya haya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik annahu balaghahu haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu malik anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tuwuffiya yawma litnain haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an amshi ransa ranar litinin wato ranar litinin ya bar duniya sha biyu ga watan rabi'il awwal wa dufina yawma thulatha an binne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a ranar talata sha uku wato ga watan rabi'ul awwal amma waɗansu daga cikin malamai suka ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu a wato ba ranar litinin ba ranar talata aka binne shi ba an gane ko Mm, wato an binne shi ne a daren laraba Mm, suka ce ibnu kathir ya ce alƙaulu bi dafnihi yawma thulatha'i gharibun wal mashhuru anil jumhur annahu dufina lailatal arbi'a intaha wato saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu an ɗauki lokaci bayan ya bar duniya kafin a binne shi saboda tanfizu wasiyyatihi saboda zartar da wasiyyar shi an gane ko wato ba a so a ce yanzu ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu an je an binne shi amma ba a san wanda zai ci gurbin shi ba ba a san wanda zai jagoranci al'umma ba to a lokacin wajen tattaunawa akan wa zai zamanto shugaba wa zai zamanto khalifa wane ne kaza wane ne kaza to wannan shi aka ɗauki lokaci mai tsawo ana yi shi yasa har aka kai an samu jinkiri wajen binne shi an gane ko amma za mu ga cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a hadisi idan mutum ya rasu a gaggauta a je a binne shi to amma in ya zamanto mutum ya rasu akwai waɗansu abubuwan da ya kamata a ce dole sai an yi mishi to yana da kyau a ce an yi ƙoƙari an zartar da su irin abin da ya shafi ga wanda ya ce ya mai sallah ga karan ramin da za a mishi na kabari ga abubuwan da za a yi na alkhairi bayan shi a cikin duke shi ga kaza ga kaza shine sa wasiya take da daɗi an gane ko a sheikh nasiruddin al-albani allah ta'ala ya ji kansa da rahama a kafin ya rasu ya yi wasiyoyi da dama abin da ya rubuta a cikin wasiyar shi ya ce in dai ya rasu in dai akwai daga cikin manyan ɗiyan shi akwai wanda baya garin ya ce kar a gaya mishi da ya rasu sai bayan an binne shi ya ce in ya rasu abokin shi ne shi zai mai wanka ya ce kuma shi wannan wanan shi yake da damar ya ya zaɓi wanda yake so daga cikin wanda za su mishi wanka wanda zai taimaka mishi akan mishi wanka idan ya rasu malam wane shi dai mai sallah idan ya rasu a mai rami allahat abin da shi a cikin shi sannan kuma littattafan shi kaza da kaza da kaza a kai su jami'a ta madina maktaba ta can aji a dinga karatu da su an gane ko to irin waɗannan abubuwan wato shi ne ya kamata a ce mutum ya yi wasiya wani ina bin shi bashi a yi kaza a yi kaza a yi kaza to haka ya kamata a yi wasalla alaihin nasu afzazan la ya ummuhum ahadun wato sai mutane suka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sallah afzazan ɗaiɗai wato kowa ya yi sha da kanka la ya ummuhum ahadun ba wani wanda ya yi limanci kowa shi ɗaya yake in jama'ar wannan ta shigo wannan su shigo wannan in suka fita wannan su shigo to kaga yana daga cikin dalilin da yasa aka ɗauki lokaci ba abin ne ma'aiki ba saboda Allah ya umarci mala'ikai da su zo su yi wa gawar shi sallah sannan kuma mutane su duka gabaki daya an baiwa kowa damar duk wanda yake daga cikin masu rai daga cikin sahabbai na annabi a wannan lokacin su su yi wa annabi sallah wa'annan gungun in suka shiga suka huto wa'annan su shiga wa'annan in suka shiga waɗannan su to waɗannan in suka shiga waɗannan su an gane ko to shine yasa aka ɗauki lokaci mai tsawo wato ba a gama ba shirye-shirye aka je aka binne ma'aiki alaihi salatu wassalam an gane ko faƙala nasun to sai waɗansu mutane daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka ce yudfanu indal mimbar suka ce inda ya dace a binne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine a je a binne shi a wajen mimbarin shi mumbari na cikin masallacin shi a nan ya kamata a je a haƙa rami a binne shi saboda manzan Allah ya ce ma baina baiti wa ma baina mimbari wa baiti rawdatun min riyadil janna mun karanta shi a baya to wani dausayi ne daga cikin dausa na aljanna to a binne shi a nan waɗansu daga cikin sahabbai na annabi haka suka ce wa qala akharuna yudfanu bil baqi'i waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka ce a'a bai dace ba a ce an binne shi a nan shi kadai ai akwai abokanan tafiya sahabban shi wanda waɗansu sun rigaye shi wanda an binne su a can makabarta ta madina shi ma a kai shi can ya zamanto abokanan shi ne hallo na kunci a binne shi a baƙiwo ana cikin wannan ta baba ɗin inda za a binne shi aka samu matsala kaga a sheikh nasiruddin al-albani kafin ya rasu lokacin shi da ke ya san makabarta biyu ce a garinsu ya ce to abin ne shi a tsohuwar makabarta kala abin ne shi a sabuwa an gane ko yana daga cikin wasu yadda shi kenan faja a abubakar ne siddiq radiyallahu anhu sai abubakar ne siddiq allah ta'ala ya kara yadda da shi ya zo shi فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مالا أبو بكر يتي ناجم أيكين الله صلى الله عليه وآله وسلم يناتيوا ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه wato ba wani annabi daga cikin annabawa na Allah da aka binne shi duk gabaki ɗayansu face dai a gurin da Allah ta'ala ya amshi ransu a inda Allah ta'ala ya amshi ran annabi a nan ake binne shi ba wani annabin da aka amshi ran shi a wani guri kuma aka ɗauke shi aka kai shi wani guri aka binne shi inda Allah ya sa suka rasu a nan to nan ne inda Allah ya zaɓi wato ya zamanto kabarinsu inda ba nan ba ne kabarinsu to ba za su rasu a nan ba shi kenan yanzu wannan matsala ɗin ta fuci bangaren abin da ya shafi matsalar binnewa ina za a binne shi ba za a binne shi a gindin mumbarin shi ba ba za a binne shi a baƙi ba ɗakin na aisha za a binne shi saboda a nan ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato allah ta'ala ya amshi ransa ɗaya kenan shi kenan fahufira lahu fihi to sai aka haƙa mai rami rami za mu tarra can a gaban insha allah akan yadda aka mai kabari shi ma ba wai a haka ba aka yi kabarin wa komai na annabi sai da aka yi lissafi a ciki hal wajen tona kabari aka ce to a lokacin a madina mutum biyu ne masu tunan kabari akwai wanda yake a shabu akwai wanda yake a lahat akwai wanda yake baturiya irin yayi ta a yi uwal kuma sai a yi tsiyala a tsakiya akwai kuma allahad fake irin wanda ake in aka yi uwal sai a yi tsiyala a bangaren alƙibla an gane ku to su biyu ne masu yi suka ce to yanzu a aika gidan kowa daga cikin masu yin rami wanda ya fara zawa kawai shi Allah ya zaɓa wa annabin shi aka je aka aika wa mai ashaku ya zo shi ya ramin kabari aka aika wa mai allahad ya zo ya ramin kabari kawai sai mai allahad ya riga ya zawa ashaku can daga baya alma aiki ya tafi ruwa ya zo shi aka ce to ai shi kenan aikin gama ya gama Allah ya zaɓa wa manzon shi wannan an gane to falamma kana inda wusulihi aradu naz'a qamisihi to lokacin da aka zo kuma za a mai wanka sai suka yi nufin su tube mai rigar shi aka zo za a yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanka waɗanda suka jagoranci wanka akwai aliyu ibn abi talib Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sa abdullahi da abbas yan uwan ma'aiki alaihi salatu wassalam su suka wanke shi to lokacin da suka zo za su mai wanka sai suka yi nufin su tuɓe mai rigar shi fasami'u sautan ya ƙul sai suka ji wato sai suka ji wani mai murya yana cewa latan zi'ul ƙamisa kadda ku cire mai riga suka ji daga sama ana cewa kada a cire riga falamin za'il ƙamis ba a cire rigar ba aka bar mushi kayi shi tun da wannan saƙo ne daga Allah wa gusila wa huwa alaihi sallallahu alaihi wasallam wato sai aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanka alhali wannan tufafin yana jikinsa na'am wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abihi annahu qala kana bil madinati rajulan ahaduhuma yalhadu wal akharu la yalhadu فقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وحدثني عن مالك يا ذن تدني يا جيو دغ الإمام مالك عن هشام بن عروة شي كما يا جيو دغ هشام دن عروة أنا أبيه يا جيو دغ محيفنسا عروة ابن الزبير annahu qal haƙiƙa urwa ibn zubair yace kana bil madinati rajulani wato a birnin madina akwai waɗansu mutane guda biyu wanda suke tona kabari akwai mutane guda biyu aikinsu shine tona kabari ahaduhuma yalhad ɗaya daga cikinsu kabarin da yake tonawa shine yana yin fake shine abu talha zaid ibn sahal al-ansari wato wannan shine aikinsa wal akharu la yalhad shi kuma ɗayan shine abu ubaida amir ibn al-jarrah shi kuma baya yin fake yana yin ashaqu ne to shikenan faqalu sai waɗanda suke tsaye a wannan lokacin suka ce wa junansu ayyuhuma jaa awwal amila amalahu duk wanda ya zo da farko daga cikin su waɗannan guda biyun a aika wa kowa takarra cewa ya zo shi ya tona kabari duk wanda ya zo daga cikinsu to shi zai yi aikin shi ya yi aikin shi shi kenan faja alladhi yalhad sai abu talha zai dubun sahal sai ya zo shi da farko shi kenan falahada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato sai ya gina kabari ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato wannan shi yayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a kabari na'am wa haddathani an malik annahu balaghahu anna umma salamata zawjan nabi sallallahu alaihi wasallam kanat taqulu ma saddaqatu bi mawtin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sami'tu wa qa'an tarazim tarazim na'am ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik annahu balaghahu haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu malik anna umma salamata zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa na na ummu salama iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kanat taqulu ta kasance tana cewa ma saddaqtu bi mautin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta ce bin gaskata da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ba bin gaskata da haka ba hatta sami'tu waƙa alkarazin ta ce hasse da na ji ƙaran fantariyoyi sannan na san cewa manzan Allah ya bar duniya wato lokacin da na ji ƙaran fantariya ana gina ramin kabari na ce to lokaci ya yi kenan amma tun da lokacin da ana cikin tababa din nan tunani na kawai zafin ciwo ne zai tashi amma tun da na ji karan fantariya ana haƙa rami to na cewa abin ya zo shi ba to a lokacin kawai sai ta suma kamar yadda ƙarshen hadisi yake nufi
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة أمار
في حجرتي
نعم وحدثني فقصصت نعم نعم فقصصت رؤيا على ابي بكر رؤياي رؤياي على ابي بكر الصديق قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها الله أكبر وحدثني عن مالك يا زنتدني يا جودك الإمام مالك أن يحيى بن سعيد شيكما يا جودك يحيى بن سعيد الأنصاري أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم haƙiƙa na na aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qalat na na aisha ta ce ra'aytu thalathata aqmarin saqatna fi hujrati tace naga waɗansu watanni guda uku wata uku sun faɗo cikin ɗakina an gane ko na na aisha kenan wato mafalki ne ta yi ta ga wata ya ciro daga sama guda uku sun haɗo cikin ɗakinta abun nan ya ba ta mamaki to amma saboda babanta abubakar wato babban malami ne ya san fassarar mauliki ta ce faƙasastu ru'yaya ala abi bakari ne siddiq ta ce bin yi wato ƙasa a guya ba sai na je na gaya wa babana wannan mafalkin da na yi na ba shi labarin mafalkin nan da na yi da ce ga shuha daren jiya na yi mafalki ina kwance kawai na ga wata da haske cu guda uku sun haɗo ɗakina abubakar ya shiru ya kyale ta don kaliya sa ta hankalinta ya tashi na aisha ta ce falon mato fiye rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa dufina fi baitiha yayin da aka amshi ran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka binne shi a cikin ɗakinta qala laha abubakar hadha ahadu aqmariki sai abubakar ne siddiq ya kira wata yace aisha yace wannan shine ɗaya daga cikin waɗannan watannin guda uku da ke gani sun faɗo cikin ɗakinki wa huwa khairuha kuma yafi kowanne haske eh sauran guda biyun da suka yi saura an gane ko wato anan ya fassara mata mafalkinta da cewa watanni guda uku da za su faɗo ɗakunanta su ne wato mutanen da suka fi kowaɗansu mutane daraja a cikin wannan al'umma da annabinta da kuma abubakar da uku an gane ku? to shi ne da ya rasu da ya rasu ya kira wata ya ce to ɗaya daga cikin watannin guda uku kenan e, biyu a baya suke e, amma wannan ya fi kowanne haske na'am وحدثني عن مالك نعم عن غير واحد ممن يثق به مم.
أن سعد أن سعد بن أبي وقاص مم.
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نعم عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها وحدثني عن مالك يا زنتدني يا جودك الإمام مالك ana ghairi wahidin mimman ya bihi al'imamu malik ya jiyo ba daga wajen malami ɗaya ba ma daga cikin malaman da ya yadda da su anna sa'ad bana abi waqasin haqiqa sa'ad dan abi waqas wa sa'id bana zaid ibn amr ibn nufail da sa'id dan zaid dan amr dan nufail tuwfiya bil aqiq wato an amshiran su a can aqiq wani guri ne a a kusa da madina ana ce da shi aqiqu fa hayhata hayhata al-aqiqu wa man bihi wa hayhata khillun bil aqiqi wasiluhu an gane ko to an amshi ransu a can aqiqu wa humila ila al-madina sai aka dako su aka kawo su madina kowa daga cikin su bayan ya rasu sai aka dako shi aka kawo shi cikin madina wato cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato saboda ƙaunar a yi musu sallah wa dufina biha kuma aka binne su a madina wato a nan abin da za mu gane shine yana daga cikin wato abin da ya kamata mu kula da shi wajen wasiya idan mutum ya ga zai rasu a gurin da ba jama'a sosai to sai ya yi wasiya ya ce idan ya rasu a kai shi guri kaza kusa da nan ɗin inda yake ganin cewa a nan za a fi samun jama'a wanda za su mai sallah ya fi a ce 'yan tsirari na mutane za su mishi sallah an gane ko wato shi yasa waɗannan guda biyun da sa'adu na abi wa ƙasu suna can gefen madina ne in aka ce a can za a musu sallah da yawa daga cikin sahabbai na annabi ba za su musu sallah ba to amma aka ce a kawo su cikin gari to za ga cewa sun yi tattaki kowa ya zo shi an yi sallah da shi to kaga saboda ƙaunar samun yawan jama'a suka yi wasiyar a kasu cikin gari haka na in mutum zai mutu ya je shi ko garin gona rashin lafiya ta kama shi to yi wasiya ce to in dai hal wannan rashin lafiyar ita ce kwancin shi na ƙarshe to in ya rasu kal a bar shi ana a yi ƙoƙari a kashi cikin gari a kashi cikin gari ko a kai shi ƙofar lima a gane ko ko ya diba wani abokin shi ce a gaya mishi sai a zo a mai sallah na'am
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن أن أن أد أن, أد أن أدفن بالأكيد لأن نعم لأن أدفن بالبقيع لأن أدفن نعم لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه وإما صالح فلا أحب أن نعم أنتم بشر أنتم بشر لي عظامه وحدثني عن مالك يا دنتدني يا جودك الإمام مالك عن هشام بن أروى شيكم يا جودك هشام أن أروى ana abihi shi kuma ya jiyo daga babansa annahu qal haƙiƙa baban shi yace urwa ibnu zubair kenan yace ma uhibbu an udfana bil baqi yace bazan so ba abin ne ni a baqi'u a makabarta ta Madina yace bazan so ba amun haka wannan urwa yana daga cikin tabi'ai manya-manyan tabi'ai to amma tun a lokacin su makabarta ta madina ta cika in dai aka je za a yi rami to wani ne za a tasa da wurin an gane ko saboda ta cika ya ce to ba zan so ba a binne na a cikin wato makabarta ta madina makabartar da aka binne sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a ciki ya ce la'an udfana bi ghairihi a habbu ilayya min an udfana bihi ya ce lalle wallahi abin ne ni wato a wata makabarta ba baki uba ya fi a gare ni sama da abin ne ni a makabarta ta madina kajuwa amma shi ma saboda ya yarda da kanshi ne ba eh saboda shi ma babban mutum ne amma makabarta ta madina abin ne mutum a ciki ma daraja ne an gane ko saboda akwai ruwaya da ta nuna cewa makabarta ta madina da makabarta ta makka za a cicciba su duka kawai aliba su cikin aljanna an gane ko to kaga a ce za a cicciba ku a shigar da ku aljanna kawai babu wani zancen bincike in aka zo makabarta ta madina kawai dukan ta daga ta zai sai a sauye ta cikin aljanna hakanan ta maka ita ma daga ta a sauye ta cikin aljanna saboda yawancin wanda aka binne a cikinsu sahabbai ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kaga su dama wannan lai fa sai gare su to amma atsar ne wanda bai tabbata ba a ruwa ya ce ba ta tabbata ba wannan an gane ko ya ce to lalle abin ne ni wato a wata makabarta ba ta baƙi'u ba ya fi soyuwa a gare ni sama da abin ne ni a makabartar ta baƙi'u don me ya ce inna ma huwa a hadu rajulaini sani dai kaɗai waɗanda suke kwance a wannan makabarta ta baƙi'u ɗaya ne daga cikin mutum biyu duka waɗanda suke ciki suke kwance a cikinta ba sa huce ɗaya daga cikin mutum biyu ya ce in ma zalimun fala uhibbu an urfana ma'ahu in ma dai a zalimi ne yake kwance in ma dai irin waɗanda aka kashe su ne daga cikin kafirai wanda aka binne su a ciki kaga yace fala uhibbu an urfana ma'ahu bazan so ba ce abin ne ni a cikin ramin shi abin ne ni tare da shi bazan so ba a hada ni da zalimi ce wa imma salihun fala uhibbu an tumbasha li idamuhu yace imma mutumin kirki amma sahabi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda dama nan kawai ita ce magabartarsu yace to bazan so ba a tono kashishuwan wato sahabi na ma'aiki alaihi salatu wasalam saboda ni a sani a ciki ba zan so amin haka nan ba a tono mutumin da ya fi ni nagarta da kirki a hudo shi daga cikin rami kuma ni a sani a cikin niwa ya ce to shine dalilin da ya sa ba na so abin ne na a baki ba don wai ina kyamarta ba saboda cikarta da ta yi ta yi makin in dai aka je za a yi rami to kawai kan wani ne za a dora eh na'am ina ga ai baban nan yana iya kira shi ma ko sai mu karasa shi mu kai
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن نعم عن واكد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد نعم بعد babu wuqufi lil janaizi wal julusi ala al maqabir wannan babe yana bayani dangane da idan aka ga gawe waki za a huce da gawa a tashi a meke cuwat sai an huce da ita sannan a zauna sannan kuma wal julusi ala al maqabir da kuma bayani game da abin da ya shafi wato zama akan kabari hani akan yin wannan an gane ko wato bai dace ba حدثني يحيى عن مالك يحيى يا زنتر دني يا جيو daga al-Imam Malik shi kuma ya jiyo daga Yahya dan Sa'id al-Ansari shi kuma ya jiyo daga Waqid ibn Amr ibn Sa'd ibn Mu'az shi kuma ya jiyo daga Nafi dan Jubair dan Mut'im an Mas'ud ibn al-Hakam shi kuma ya jiyo daga Mas'ud dan Hakam ana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi kuma ya jiyo daga aliyu dan abi talib yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kana ya ƙumu fil jana'iz manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tashi ya tsaya fil jana'izi idan aka zo hucewa ta wajen shi da gawa idan za a huce ta wajen shi da gawa yana tashi ya tsaya sun majalasa ba'adu sannan kuma wato sun majalasa sannan kuma sai ya zauna ba'adu bayan an gitta da gawar haka waɗansu daga cikin malamai suka fassara wannan hadisi waɗansu kuma suka ce wato sun majalasa ba'adu wannan nasa kunne lilkiya sannan kuma a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa wato in aka zo za a huce ta gawar da gawar ma ta gaban shi baya tashi an gane ko sai ya zamanto wannan shine ra'ayi na ƙarshe wato a shine a manzala ya ci gaba da shi a ƙarshen rayuwarsa baya tashi ya tsaya wa gawa to amma dai wato akwai umarni wanda ya zo shi daga annabi idan za a huce ta gawa ko kuna zaune to ku tashi ku meƙe har ta huce ku sannan ku zauna ko kuma ku ku gitta ta in a gurinku ne za a je ta an gane ko na'am وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب كان يتوسد الحجور ويضطجع وينام ويضطجع عليها قال يحيى قال مالك وانما نهي عن القعود على القبور فيما مضى من المذاهب نعم to shikenan wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jo daga al-imamu malik annahu balaghahu haqiqa labari ya iso gare shi anna ali ibn abi talib haqiqa ali ibn abi talib kana yatawassadu al-qubur ya kasance yana yin matashin kai da kabari an gane ko in yaje shi makabarta za a je za a yi sitarar wani aka jima ba kawo gawa ba to inda ya dan ringe sa yana dan dora kanshi yana dan dora kanshi a makabarta wa yaqtajiu alaya wani lokaci yana ma kwantawa a kanta ka gani fa to amma ma'aikin sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan hakan Ya yace la tajlisu alal qubur wala tusallu ilaiha kadda ku zauna akan kaburburra kadda ku zauna akan makabarta kuma kadda ku yi sallah zuwa ga makabarta an gane ko to wannan hadisin wanda ya zo shi akan hani shine al-Imam Malik zai yi bayani akan wato shi taujihin da zai yi akan wannan aiki na Ali ibn Abi Talib da kuma wannan aiki na wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine yace qala malikun al-Imam Malik yace wa inna ma nuhiya anil qu'udi ala al-qubur sani dai an yi hani game da abin da ya shafi zama akan kabari an yi hani game da abin da ya shafi zama akan makabarta fi ma nura cikin abin da muke zato wallahu a'lam yace shine an yi hani lil mazahib saboda waɗanda suke nufin za su biya bukatarsu wanda yake nufin zai tafi ya biya bukata za a ga cewa a waɗansu ƙauyayyukan kawai makwantai za a ga mutum ya je shi kawai ya shiga tsuguna ya biya buƙatar shi to wannan shine abin da aka yi hani game da tsugunawa da aka yi hani akan kabari ba ana nufin mutum ya ɗan zauna akan kabari ba bai san ba kabari ne ko wani abu saboda in ya zamanto kabari ya cika idan ya cika makil in aka je za a yi sutura dole ne ko mun taka tsantsancinka in dai ba hudda tituna ba dole za ka bi ta kan wani kabari wani lokacin kaje za ka tsuguna kan kabari ne za ka tsuguna amma baka sani ba al'imamu malik ya to hannun da aka yi shi ne lil mazahib ga waɗanda suke nufin za su biya bukatarsu na'am وحدثني عن مالك عن ابي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف انه سمع ابا امامه بن سهل بن حنيف يقول كنا نشهد لجنائز فما يجلس آخر الناس آخر الناس آخر الناس حتى يؤذن
ya zantar da ni ya jo daga al'imamu malik shi kuma ya jo daga abubakar ɗan usman ɗan sahal ɗan hunayf haƙiƙa ya ji a ba umama ta bana sahal bin hunayf yana cewa kunna na shahadul jana'iz wato mun kasance muna halartar wato sallar gawewaki ana yin rasuwa a ce mana an yi rasuwa mu je za a yi sallah akan gawa amma fa ma ya jilisu akhirun nas ya ce mutane na ƙarshe waɗanda suka zo daga ƙarshe ba sa zama hatta yi uzanu har sai an sanar da su cewa za a yi sallah akan gawar nan kuma a ɗauke ta a kai ta a binne ta an gane ko wato mutane waɗanda suka zo daga ƙarshe in suka zo za su tsaya suna tsaye ƙiƙam har a hudo gawa daga cikin gidansu ko daga cikin gidanta a kawo a ajiye ta a mata sallah kuma aka mata sallah a ce to niya maraka a tafi shine abin da yake nufi har sai an sanar da su cewa an gama sallah a juya a tafi na'am yau ya kare ku to alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala abinda muke daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muke kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana